likitoci ne kamata su yi mana bayani akan abin haka yake ko ba haka yake ba turakan akwai likitoci allah ta suka ji sa iya taimakon mu da abin da ya shafi wannan bangaren allah ya samu dace
karmakalla wannan yana tambaya yana cewa adadin fitar da zakka yanzu nawa ne wannan ce tambaya ta farko a takardar tashi ta biyu in ya tasan ma bawa mutum zakka sai ya kasance yana bin sa bashi ya iya cewa ya bar mai abbakacin wannan zakkar da zai bashi na biyu na uku kuma shine dangane da iyayensa ya ce ya iya ba su zakkar
assalamu alaikum a maganar nisabi dai ba zan iya faɗa ta yanzu kai tsaye ba saboda wani lokacin abin da ka san yana nan a rubuce ba ka sai ka tilasa kwakwalwa ka ta rike shi ba saboda ita kwakwalwa akwai ta sama akwai ta ciki da abin da ake sa abin nan kamar kasar agoge ita ce ta sama da abin da bai dame ka ba a cikinta kake sawa amma abin da yake ya dame ka shi kake saka shi a waccan mai karfin to ita ce wadda masu ilimi suke faɗa dangane da hadda alkur'ani suka ce shi alkur'ani shine wanda ake sa shi a kwakwalwa ta can ciki ya sa mutum zai shekara shekaru duk lokacin da aka motsa shi dai hafizin ne sai ya sake kawo shi to wannan a cikin wannan ta saman na sashi so na dogara wai cewa akwai a rubuce wadda aka yi a hukumar shari'a na san da ya haura dubu ɗari biyu da hamsin to da yin akwai tama da an duba sai ya sai ya samu sannan maganar yana bin wani bashi in ya fitar da zakka ya ce ga zakka kuma na karɓi bashi na wani daga cikin malamai al'imamul hassan albasari ya yadda a yi haka cikin ra'ayinsa ya ce ana iya wannan ana bin mutum zakka a bashi a kuma fitar da zakkar a biya masa bashin da ita ce to gashi an baka zakka ta kaza amma kuma an rike a kudin da ake bin ka bashi saboda ka zimmarka da take karkashin bashi ya nauye ta shikenan an kubutar da kai wannan an yi haka tunda an samu malamai sun yadda ta yi to sai maganar ya ba mahaifansa an ce ba a bawa da usulu da furu ba a ba su zakka sai dai hashiya usulu su ne mahaifa ba a ba su zakka furu su ne 'ya'yan mutum hashiya ku su ne 'yan uwansa ta bangaren mahaifi ko mahaifiya ko wanda suke waɗewa baɗewa ne yana iya ba su zakka amma mahaifa ba za a ba su ba saboda in ci da su ne suna cikin talauci ba su da abun hannu to Allah ya wajabta masa ciyar da su to daga ci da su yana wayansa ba zai sauke wancan abin da Allah ya ɗora masa bai ki ya ce zai ɗau zakka ba su a maimakon wancan wannan abin yana kansa saboda haka ba a ba mahaifa zakka kuma ba a ba 'ya'ya zakka sai dai hashiya su ana iya ba su na jin su kenan tambayar ko assalamu alaikum
akan aukar lawo ta wata take tambaya take cewa tana ganin in za a yi sallah mata sai su sassako da zanin su ya shari ƙasa haka yake a addinance
assalamu alaikum ita mace a asali ma annabi alaihi salamu cewa idan mace in za ta sa riga ko zani to a tabbatar ɗani guda yana jan ƙasa sai ɗaya daga cikin ummahatul muminin ridwanullahi alaihi na sai ta ce ya rasulallahi in aka yi haka ai sai su tsiraita sai ce kamu guda to da abin da annabi sai bar mata a kai kenan alaihi salam can mace za ta sa tufa kamu guda ne zai dinga jan ƙasa to sai suka dinga yin haka sai kuma su tafiya su da wani guri ruwa yana bi ko dan abin kwatami yana bi to suka komo suka kawo kuka sai ce wai dahiru hama ba adaha in ta jashe ma ya ta tabbatar gefen kwatami in ta yi gaba inda ta sake shara a ƙasa na ƙasa ta tsarkake shi ta zama kamar tsarki ba wani abu to wani tsarin shari'a shine abu shine tufan mace shine tufan mace to sai zamana yanzu so dangalewa suke shi ko namiji da aka ce dangale kai mai da shi ƙasa shi kuma sai ke saukar da shi ƙasa shine gaye su kuma ta su daga shi ƙori na ba tabo su ko suna ganin shine gaye to ga shedan ya sa kowanne ya sauka daga abin da aka ɗora shi ya bi son zuciya da abin da shedan yake so din sai a kula dangane da sallah kuma malamai sun ce mace ta yi kokari in tana sallah hatta idar a lokacin da ta yi sujada kada dunduniyar ta ta fito waje don shi ma akwai sa'ani akwai wanda suka ce ma wai in dunduniyar ta ta fito ba ma sallar wanda suka ce a ta dai samu tawaya to saboda haka makon mace ta shiga cikin kila wakala ya kamata saka tufan sosai wanda zai rufe ta wanda za ta yi sallah ba tare ta shiga cikin sabani ba ma assalamu alaikum
ta ce namiji abin da aka fi so a addini shine ya yi jihadi ta ce dangane da mu kuma mata fa
assalamu alaikum namiji ai ba jihadi kaɗai aka ce ba su mata zamanin annabi alaihi salamu zama suka yi suka tantance abubuwa wanda aka ɗora wa mutane wanda suka ga Allah yana ta baiwa da su aka turo asma'u bintu yazid al-ansariya ta samun Allah salama ta gaya masa da lokacin mata sun samu gata cewa suna da makaranta mai tsangaya goma sha ɗaya a lokacin da maza suke da kwaya ɗaya a zamanin annabi makarantar mata goma sha ɗaya ce ta maza ɗaya tara makarantar mata guda tara su ne ɗakunan ummahatul mumini wanda lake cewa zukurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatin lahi wal hikima mata sau da ka suna sakata su wala duwace take bukata wani abu ga makaranta nan tsangaya tara to sannan kuma lokacin da annabi alaihissalam yake zama da sahabbai maza su ma matan suna zuwa duk abin da aka kora za su yi tambayoyi su koya kaga suna da goma kenan sannan kuma suka yi masa kuka ya sake ba su rana ta musamman ta mata su kaɗai so da su kaɗai suna da tsangaya goma sha ɗaya a lokacin da maza suke da ƙwaya ɗaya tak zamanin annabi alaihi salam shi yasa yanzu duk wata da'awa da ake ta yancin mata ta faɗa kurin ake ba ta ba taɓa samun wato yanci da kulawa ba a tarihin duniya kuma har Allah ne da ƙasa ba za su sake samun wanda suka samu ƙarƙashin musulunci ba anan sai ya kula da su sosai to a wannan ne suka ilimin ya kai suka fahimta suka gane cewa wannan duniyar ba guri ba ce sun ga duk magana da annabi da alaihi yake faɗa musamman ran da aka yi a hazab na allahumma la aisha illa aisal akhira farhamil ansara wal muhajira yana musu wannan addu'a ba wata rayuwa sai ta lahira wannan duk abin nan ce koren mafarki ce to suka gana ka suka ce rasulullahi ta ce mata ne suka wakilto in ka musu kuka ubangiji subhanahu wata'ala ya dora wa maza zuwa sallar jami'i wanda ya sallah shi ɗaya daraja ɗaya in yi a jami'i tana da daraja 25 da daraja kamar da aka ce da ruwaya ta zo 27 to kaga da wanda yake da ɗaya da wanda yake da 27 kaga an tsere masa da 26 to idan aka yi haka so 126 so 100 kaga wa yaya in aka shekar 40 ana haka kullum 26 so 5 kuma a shekar 40 to ina za a tadda mutum sai suka ce ga abin da Allah yi wa maza sannan subhanahu wata'ala ya dora wa maza zuwa sallar juma'a ita ma an faɗa abin da ake yi a sa'a farko a bashi ladan ba da raƙumi a ta biyu bayan ladan ba da saniya a ta uku ladan ba da rago a ta hudu ladan ba da kaza a ta biyar ladan ba da kwai to kowanne aka buɗe wa mutum ya ga irin abin da allah yake ba na ladan ba da wani sadakar ba ƙarami ba ne sannan a kankare zunubi daga wannan juma'ar zuwa juma'a tare da ƙarin asabar da lahadi da litinin ga kuma ladan da ake samu na tafiya da kuma na dawowa to an ɗora wa maza an wajabta musu amma mata ba ɗora musu ba sannan janaza idan mutum ya je aka yi sallar janaza za a ba shi lada da ya fi girman dutsen uhudu idan ya raka jana'izar makabarta za a sake ba shi lada da ya fi nisan dutsen uhudu sannan lokacin da annabi alisa ya fito yake cewa da sahabbai a cikinku yau waye tashi da azumi sina bakar radiyallahu anhu ya ce ni na tashi da azumi sai ce a cikinku yau wane ne je duba mara lafiya sina bakar radiyallahu anhu ya ce na je na duba mara lafiya sai ce a cikinku yau waye halarci janaza sina bakar ya ce ya rasula na halarci janaza a cikin ku yawa ya ba wa miskini sadaka ya ce na bara sai ce ba mutumin da Allah zai haɗa masa hudu a rana sai ya zama ɗan aljanna kaga janaza tana ciki to su mata ba ce su je janaza ba a shari'a ta ce to kuma maza Allah ya ba wa maza wannan ga sallar jam'i ga juma'a ga janaza sannan ta ce ga haji idan mace ta je haji sau daya a shari'a ya isa amma namiji zai koma ya koma koma ya koma koma annabi alaihi zai tabbatar mata haka iki sannan sai ta ce to kuma ga jihadi an ɗora wa maza mata an bashi ya zama ta ɗago an sai sun ga dama sai ta ce mata sun ce gaya maka ya rasu to su kuma a lahira menene abin da za su yi kafaɗa da kafaɗa da maza tunda Allah tsere ice ka sa isa ka mutane fa fi zalika falyata nafasil mutanafisu akan me za a yi munafasar akan me za a je siradi a wuce kamar walƙiya ta gaba ta tsaya takarar gwamna ba ce ko ta tsaya takarar shugaban kasa ko takarar yan majalisa ba wannan ake bukata ba wannan gurin da za a je tseren da za a filin kiyama tsayuwar da za a shekara dubu hamsin mutum ya samu matsayin da ba ta kaiwa sallah asuba raka'a biyu wannan ake gasa tsakanin mace da namiji sannan shiga inuwa al'arshi lokacin da rana take kan mutane an dare ita daidai da mishiyin kwalli mishiyin kwalli an ko buɗe ta tana zaɓarɓar ƙwaƙwalwa gumi ya zo mutum har iya wuya ya fita fasasshen ruwa na duniya zafi to idan da za a sa mutum a bashi ya zama very important personality a saka shi a ino al'arshi a nan ake gasa sannan a zo wajen rabon takardu a ba mutum takardarsa a hannun dama saboda jin daɗi ce ha umu ƙura'u kitabiya jama'a saurara a karanta littafin nan a ga abin da yake ciki to a nan ake gasa sannan a zo a auna aiki mutum ya shiga cikin man sakular mawaji na hufa huwa fi ishatin radiya a nan ake gasa sannan a zo kan siraɗi a wuce kalbar kilhaɗi kamar walƙiya fal mutum ya wuce siraɗi sannan a je tafkin manzan Allah sallama a ba mutum dama ya sha ruwan da ba zai ƙara kishirwa ba suna shiga aljanna to wayancan matan wancan lokacin wannan ne idame su suka zo suka ga annabi alaihi salam sai ya ce tun da mata suke ba taɓa tambaya mai ma'ana irin wannan ba sai wani ka da baki ce su launan ba hankalinsu ba ne ta nan alisan ba a kace na ci a gama sai ya shuru ta ga magana ta mutu sai ce ya wafi datan nesa ya ke wakiliyar mata ko ma ki ce musu duk abin nan da allah ya shirya wa maza ya tattara shi ya cusa shi a cikin abu guda ɗaya sai ce husnul tabahuli ya adilu zalika kullahu kyautata wa mijinki na aure ya haɗe wa'annan gaba ɗaya sai ce amma kaɗan ne za su iya to wannan da take tambayar shi zai abin da ake bukata kyautata wa miji shikenan sai a yi ta addu'a wanda ya zama kaɗan ne za su iya kaga sai a yi ta ƙoƙari dan a zama kaɗan ɗin daga cikin wannan kaɗan ɗin to wannan shine abin da zan iya cewa akan wannan to da kun ka dinga duba duniya wato tarin ta isa ma za abin mamaki a kasarun nasi ne a yi laye alamuna mafi yawan mutane ba ilimi ko laye ake luna za su zama ba hankali to to zana kuma an samu masu ilimin su kuma sai ga aksar lil haƙƙi kare hon in an yi ilimin kuma an yi hankali sai kuma suna ƙin gaskiya to masu san gaskiya sai kaɗan ne wanda su allah yake so muhuli suna su kuma hun ala kaɗarin azim suna cin haɗari babba har a samu a fita daga wannan duniyar sai mutum ya ga ya shiga cikin aljanna an ce huludin bila mautin shababun bila harimin sihatun bila maradin rizqun bila faqarin to sannan hankalin mutum zai kwanta to Allah ya sa mu dace muna cikin wanda za su samu na alheri assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri karawa kalla wannan yana cewa yana ji ana magana riya riya riya riya ya ce me maganin ta ne
assalamu alaikum to riya riya ai ba faɗa ake ba ai cuta ce wacce take mai illa take shiga cikin aiki ba tare da mutum ya san ta shiga ba ma maganinta dai ba za mu iya yin sa ba mu sai dai annabi ne alsani ba mu to shine ya bayar cewa mutum ya dinga yawaita addu'ar lamun ya uzu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu ana ta yin wannan an yi muwafaka sai wata kila mu samu tsira daga sharrinta domin yadda za ta shiga cikin aikin mutum bai sani ba ya fi yadda tururuwa a nan da ba fitila a wannan daren za ta zagaye gurin nan ba tare da mun san da ita ba to haka ya take shiga cikin aikin mutum ba tare da ya sani ba sai dai ubangiji subhanahu ta'ala ya kare kuma ikhlasi ake roka Allah ya bar mana roƙon Allah ya bamu ikhlasi shine zama da abin da zaka yi babu kowa a ciki sai Allah shi kuma baiwa ce da Allah yake bada ita ga wanda yake so in ya baka ikhlasi to ba wani mala'ika da zai san da shi ba shi dan da ya isa ya san wannan mala'ika baya sani shedan baya sani balle shiga ya bata shi baiwa ce kawai Allah ke tsakaninsa da wanda yake so kawai haka muke fatan Allah ya samu na cikin wanda Allah yake so ya ba su wannan ikhlasi Allah hore mana shi assalamu alaikum